الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته البرة الكرام ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله يومنا ranar asabar 27 ga watan ramadan hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda hakan yi daidai da shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da hudu za mu ci gaba da inda muka tsaya ba da bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا فآمنا نعم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الله أكبر الله تعالى يكتب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار جدي a cikin addu'an nan jama'a bauta hankali wanda Allah ta'ala yana shirin yake kai ta kawo mana bayanan tun daga jiya karatun da muka yi jiya suna ta rabbana innaka man tudkhilil nar faqad akhzayta wanda yake ke kusa da wannan ko akwai irin rabbana ma khalaqta hadha batila to duk waɗannan addu'o'i da suke yi zaka ga rabbana rabbana wannan rabbana din nan ko ka ce rabbi ko rabbana ya zo a hadisi cewa yana da cikin ismullahi al'azam sunan Allah mafi girma annabawan Allah da dama za ka ji suna kiran ubangiji da wannan sunan وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر ذاك تبدا شيء لم باب وربه أما ذاك تزن رب ربك ربي أسكن أدعى أن ما أقول إلى الله فهي سا ما لم تفسير سنسي wannan kalmar da ake ta kawo rabbana rabbana wanda ta kai guda hudu ko guda biyar a wannan gurin saboda kamalu tadarru ila Allah dan a samu cikar kaskantar da kai zuwa ga Allah wanda wannan kaskantar da kai din yana daga cikin amara ko in ce wata alama ta istijaba cewa Allah ta'ala ya ce karɓi wannan addu'a da ake to suna cewa rabbana ya ubangijin mu inna la sami'na munadiyan lallai mu dinnan mun ji wani mai kira yunadi da imani wanda shi wannan mai kira yana kira yana kiran bayan Allah kenan zuwa ga imani da Allah to wane ne wannan mai kira da su ulul albab suke cewa sun ji wani mai kira yana kira cewa a imani da Allah an ce a ɗayan biyu ne ko kuma duka biyu akwai Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ka ce alqur'ani duk malamai sun faɗi wannan zai yi wa ce mun ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kira zuwa ga ai imani da Allah wannan waɗanda suka rayu kenan a zamanin sa suka ji daga gare shi suka saurare shi suka ji sautin shi suka ji shiryawarsa kai tsaye daga shi zuwa gare shi in kuma alqur'ani in aka ɗauka cewa alqur'ani to 'yan bayan kenan wanda muka zo daga baya dama littafin wanda Allah ta'ala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an yi hajjin ban kwana hijira na da shekara ta sha ɗaya farko farkon ta manzo alaihi salatu wasallam ya yi huduba mai tsawo wanda ta shaho bangarori iri iri tun daga bangaren tauhidi bangaren ibada bangaren haƙƙoƙa bangaren hali game da zubar da jini da sauran bangarori da bangaren haƙƙoƙin ma'aurata da na hatta duk wata halittar Allah sai ke cewa ala halban lagatu jama'a ku saurara tsit wai na isar maku da sakon da Allah ta'ala ya bani sai mutane gaba ɗaya suka ce na'am ya rasulullah in ka isar mana da sakon da ya ba aikin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu sama yana cewa Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allahumma fashhad to shi da kaga ya Allah sakon da ka bani na isar musu gashi na tambaye su shin na isar duk abin da ya kamata in gaya musu na gaya musu na addinin su sun ce na isar to ya Allah ka zama shaida ya Allah ka zama shaida ya Allah ka zama shaida to ashe kaga alqur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar tun daga lokacin da manzo alaihi salatu wasallam ya wafat ya bar duniya har ya zuwa lokacin da za a dauki alqur'anin gaba daya so da nan gaba za a dauki alqur'ani jama'a mu gane wannan zamani zai zo amma ba wai rubutun qur'anin za a dauke ga fararen takardu ba a'a idan zamanin ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه ba abin da zai rage daga daga musulunci sai ne sunan musulunci ni musulmi ne kai musulmi ne amma ina yake musulunci babu ba abin da zai rage daga alqur'ani sai ne rubutun gashi nan dara dara amma ba a yin aiki da shi ina ba ta an gano wannan tun daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya alaihi salatu wassalam littafin nan yana nan tare da bayan Allah kuma sakon Allah yana nan an an fassara Qur'ani da dukkan wasu yare na duniya duka da ka ba wani wanda zai ce bai san sakon Allah ba sai dai idan bai nemi ya sani ko da yare nake in in turanci ne an fassara Qur'ani a rubuce a cikin takardu da fassarar turanci har da ƙarin bayani yadda za ka gane in kai bature haka in kai bahaushe akwai irin su ihsan lamanna na shakman na su gabar wanda ya littafin fassara qur'ani da hausa mujallabi uku ne ko hudu haka wajen su mala abubakar gumi shi ma ya mujallabi ɗaya na tafsirin qur'ani wa tarjuma su ma'ani ko ila lugatul hausa shi ma yana shi yanzu ba wani malami a Kano na dan ce shi ma yayi mujallabi hudu fassara shi ma da Hausa ta kowane yare za ka yi an fassara Al-Qur'ani da shi kuma wannan idan mutum ya duba ya tambayi malamai zai gane sabon Allah to balazara kuma wannan zamanin namu a rana ina tunanin tafsiran da ake yi ko karamin gidan rediyo ba zan ce karamin gidan rediyo da muke amfani da shi a nan FM misali in ka fi dukkan filan da ake yi a cikin su za ka saurara ko su kan sa aikin ne shekara a ciki da suna da suna iya nema su maka yawa balantana kuma ka hau social media ga sunan shehuwa ne malawa ne shehuwa ne malawa ne ga sunan daga a wannan zamani mutum ba shi da wani guzuri ya sai bai san saƙon da Allah ya aiko annabi Muhammad da shi ba sai dai idan bai saurara ba kawai lafiya to za ta rika addu'a ta rika rabbana innana samina munadiya ya ubangiji mu ko mun ji wani mai kira shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma alqur'ani yunadi lil iman yana kira zuwa ga ai imani da kai yana cewa an aminu bi rabbikum ku yi imani da ubangijin ku shigo musulunci ba abanda sai muka yi imani muka shigo musulunci din rabbana faghfir lana dhunubana ya ubangijin mu ka gafarta mana zunubanmu wa kafir anna sayyi'atina kuma Allah ka rufe kuma ka shafe mana miyagun ayyukanmu wa tawaffana ma'al abrar kuma Allah ka cika rayuwarmu ka karɓi rayuwarmu tare da mutanen kirki to Allah ba ke mana wannan duk wannan yana daga cikin wato ainihin addu'a ta ma'abuta hankali za ta rika yin addu'a ta makoma ta yi kyau saboda ai ba farko ba hadisi yana ta al'umuri bil khawati ko kuma innal umura bil khawati su al'amura ba farkon su ake la'akari da shi ba karshe karshen lamarin shi ne Allah ta'ala ya sa ne ya jawo shi na'am ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر الله تعالى يسوى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ya ubangiji mu wa atina ma wa atana ala rusulik ka ba mu abin da kai mana alkawari da shi akan harshen manzanninka cewa innal ladina amanu wa amilu salihati lahum jannatul na'im da sauran ayoyi masu kama da haka so in dai mutane suka yi imani suka ayyuka na gargari kayi alkawarin cewa za ka sanya su cikin aljanna to ya Allah ka ba mu abin da kai mana alƙawari da shi akan harshen manzanninka shi ne rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wala tukhzina yawmal qiyama ya Allah kada ka kunyata mu ranar alkiyama domin kunyatawa ranar alkiyama shine a nan duniya kana ta wasu miyagun ayyuka wanda ba a san da su ba ko ba Allah bai yabe ma su ba sai ranar lahira ana ganin ga cikin riga cikin mutunci cikin rawani cikin alfarma dama Allah ta'ala ya kira ranar yau kubulan sara'ir ranar da za a tona asirin wasu Allah ya kiyaye kawai sai a bayyana da kai a matsayin fincin mutumin banza shekani fasiki fasiki Allah ya akwai kun yadda da tausa wannan kuma a bisa dukkan duniya dan idan ana yi wa mutum hisabi to ba maganar na kusa da shi su san ana mai hisabi ba ne dukkan ahalul mawqiti ma'abota wannan matsaya sai sun san wani dan gidan wani ake da hisabi Allah ta'ala ya sa mu gare shi da haka ya Allah kar ka kunya ta mara ranar alkiyama yana da yana daga cikin kuma a kunyatawa ranar alkiyama har ila yau shine hadisin al-muflis wanda al'amanzu alayhi salatu wasallam ya kira shi da matsiyaci zai zo shi a kankin kansa mutumin kirki ne a bangaren ibada ya yi ibada mai kyau ya yi ibada mai yawa ya yi ibada sahihiya kuma kan ilimi da tsoron Allah an karɓa lafiya ba amma shi wannan mushkilarsa zai zo ya ci dukiyar wani dama idan ka ci dukiyar mutum aka je lahira manzo alaihi salatu wassalam da ba ya ce ka biya jikinka a tun anan duniya kafin a je gurin da babu dinari babu dirhami to gashi an je gurin ba dinari babu dirhami babu naira babu dala babu riyal sai lada ita ce ake yi mutum ya ita sai a raka ɗauko ladan wanda ka tudun ke shi sai a bashi a ɗauko ladanka wanda kai wa ƙazafi abinda bai ba a ɗauka a bashi haka bayan Allah da ka zalunta wani ka buge shi wani ka yi mai karya gayar da iri iri sai ladan naka duka ya kare su kuma waɗanda ka zalunta ba ta kare ba sai a rika ebo zunuban waɗanda ba ka biya su da lada ba sai a ebo zunuban gwargwadon yanayin zaluncin da kai masu sai a ci gaba da lafta maka alhamdulillah kaga wanda shi ma ya gama kunyar karshe sai an gashi a cikin wutar jahannam Allah ya kare to da haka suna ta wala tukzila yawmal qiyama kuma wannan mutum zai ji kanshin ayan baya ai cikin addu'a su suna ta rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akzaytahu ya ubangiji duk wanda ka shigar da shi wuta man dinnan tana ba da fa'ilar masdariya duk wanda ka shigar da shi wuta to kafin ya tashi za ka duk wasu hanyoyi da mutum za a zo ranar lahira a ce sai ya shiga wuta to wannan ya zama kunyata Allah ta ala kare mu da kunyata ai kunyata ba in ka lura tun a gidan duniya ai ba ta da dadi wani idan ya shiga wani halin kunyata sai ya kamar ƙasa ta tsage shi ya shiga wallahi shi yasa in faɗi wani abu guda ɗaya saboda fa'idar shi yanzu ya faɗo mu ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa idza akala ahadukum ma'al jama'a fa shari'a fala yarfa yadahu qabla an yarfa al qawl sai ce innahu yuqsilu tariqa in mutum aka kawo abinci ana ci tare da mutane da yawa kawai mutum ɗaya sai ya koshi sai ma'aiki ya ce to shi kare ya ɗauki hannunsa har sai ya ga mutanen su ba sun ɗauki hannunsu ya rika ne ɗan dabara ko ya rika ɗan kan hannu yana ɗan ɗebo ɗan biyan biya da ɗan kaɗan cikin abincin yana ɗan shafawa ne sai aka ɗan yi magana to kai a lallan sai ya ƙara kaiwa kun san wannan hikimar ma'aikin ce idan mutum ya ɗauki hannunsa kaga mushkilar shi ne wani zanen shi kuma ɗayan biyu ne ko dai idan mutum ne mai jin nauyi shi ba da kafi alhamdulillah yana ƙara noma ɗaya ko noma biyu ko da ma kila bai fi rabin koshi ba sai shi ma sai ce alhamdulillah wato kar a ce shi yana da yawan cin abinci tunda wani ya ce alhamdulillah shi ma ya gani ko kuma ya zanto yana ci amma yana ta zargin kansa yanzu da ma ana ta ganin cewa ni na ta cin abinci yana ci da yana zargin kansa yana ganin kamar duk ya tsani kansa to yasa a kowane mataki ba a son kunyata ko ba a so mutum ya kunyatar da dan uwan shi musulmi ai ka ga hadisi na nan ma'aiki na cewa bi hasbi mri'in min ash-shar an yi hakira ashabul muslim ya ishi mutum sharri da lalacewa ya wulakanta dan uwan shi musulmi kai mai wulakancin da zai kunyata annabi ya ce wannan ya ishe ka sharri da lalacewa dan uwanka musulmi ka kai wani abin da zaka tozarta shi wannan ya ishi mutum sharri Allah ya kare mu ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا الله lallai kai din nan baka saba alƙawari wanda kai na cewar duk wanda ya imani ya aiki na gari za ka shigar da shi cikin rahamarka to me fa'idar wannan addu'a in ji al'allama ta samu ya ce sun ce in naka la tukul bil miyar abinda Allah ya alƙawari bai saba me yasa suke ta roƙon ya masa kaza ya masa kaza wanda in jinsi ne alƙawari tun a baya ai shi kenan kawai zai bada an ce fa'ida shi ne duk wanda Allah ta'ala ya halitta shi don ya samu wani abu sai ga Allah ta'ala ya hore mai hanyoyin da zai biya samu abu ai addu'a ita ce gwada cewa Allah ya dora ta kan layi in Allah ta'ala bai dora ta kan layi ba zai baka dama kai addu'a da zaka samu wannan abu yanzu ka taba jin shedan ya taba yin addu'a akan Allah ya gafarta masa ko lokacin da ya yi wa annabi Adamu sujada da Allah ta'ala ya la'ance shi ai da sai ya tawazu ko ya kaskantar da kai ya roki Allah ya yafe mishi to amma da ke Allah bai dora shi akan layin ba ai sai dai ya tsaya yana rashin gudiya ara aita ta hazan da zai karramta alayya kaga ka danka wannan da ka girma da ka karrama shi ka girma ba shi a kaina to in dai har la in akartani ila yawmil qiyama in dai ka jinkirta min ka ka jinkirta min ban mutu ba zuwa ranar alqiyama la ahata min kanna zurriyatu sai na halakar da zuri'arsa gaba daya illa qalila sai dai yan kadan wanda ka kare su su kadai ne ba zan iya tunda an rubuta ni wannan kaga sai dai ci gaba da tagawa ba magana su ba su tsara ka wanda yake yana ta roƙon Allah Allah kai man kaza Allah yi man kaza da alkhairi to ana kyauta da zaton Allah ya dora shi akan layin samun gafara Allah Allah ta'ala ka tabbatar da mu akan wannan layin innaka la tukul bil mi'at fastajaba lahu فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل
na'am أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى na'am بعضكم من بعض
na'am فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي na'am وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله na'am والله عنده حسن الثواب الله أكبر الله تعالى يكسوا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم من سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواب من عند الله والله عنده حسن الثواب من سيئاتهم تنزل نفس هذا يتقون min duk da na kara da ne ko daukar tiran alhum sayyi'ati kaga wannan aya an ce tana da sababin nuzul dalilin saukarta akwai cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai ummu salama ummu salama dattijuwa ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da mijinta ya rasu ita tana ta ganin kai yadda suke auren saurayi da budurwa tana son shi yana kanta yana mutunta ta kwarai ga shi kuma yanzu ya rasu anya za ta za ta taɓa samun miji irin sa to yayi ta tuno wata addu'a wadda zan faɗe ta saboda fa'idar haka ta tuno wata addu'a wadda manzo alaihi salatu wassalam yake duk wanda musiba ta same shi sai ya faɗi wannan addu'a to Allah ta'ala zai ba shi lada akan wannan musibar sannan kuma zai musanya mashi fiye da abin da ya rasa wata addu'a ce ɗaya tana cikin alkur'ani ɗaya kuma a sunnar annabi sai ya haɗa su haɗa su za ka yi duka biyu ita ce idan musiba ta samu mutum sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wannan ai aya ce a cikin suratul baqara ko in ce wani kashin aya to in mutum ya faɗi wannan sai kuma ya ce allahumma indaka ahtasibu musibati fa'azurni fiha wa abdilni biha khairan minha wannan addu'a tana da sado kala kala tana da ruwayoyi daban-daban wannan ɗaya daga cikin ruwayoyin din to da ta tuno haka tace sai na faɗa dai kamar yadda manzon Allah ya umarce ni ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma indaka ahtasibu musibati fa'azurni fiha wa abdilni biha khairan minha amma fa ita a zuciyarta tana gani kai samun kamar abu salama da wahala to sai na da ummu salama take cewa fa abdala billahu khairan minhu muhammadan sallallahu alaihi wa sallam sai ko gashi din Allah ta'ala sai da yi min abinda sai da yi musanya min da fiye da mutum nawa wanda nake gani ba zan iya samun irin nashi ba irin kamar sa sai gashi Allah ya bani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ita wannan mata tashi lokacin da za a yi auren aka turo ina tunanin muhammadu bin maslama sahabo annabi ne wanda yana yi wa manzon Allah alaihi salatu wasalam so je ko da ummu salama ta ce ina bukata ta ina son ta idan tana bukata za mu yi aure da yazo ya ga mata yace to kaje ina da sharadi a ce ina da wasu matsaloli guda uku farko dai ni tsohuwa ce ya sani na biyu kuma ina da yaya da yawa na uku kuma ina da kishi sosai kwarai da gaske kuwa na ina da kishi kwarai da gaske shi ko kaga gidan manzon Allah gidan mata da yawa to sai ina da kishi saboda ita wata ta dake wannan mutum aka je aka ga manzo alaihi salatu wassalam abin da yasa na zaɓi in faɗi wannan saboda akwai karatu a cikin shi mai fa'ida sai ya ce to wadan da yake garu a je a ga mata ni ma ba yau ne ba to ni ma shekaru na sun da shi wajen kuma ‘ya'ya da yawa a gaya mata wannan duk iyalan Allah ne Allah ta'ala shi ne zai siyar da mu gaba ɗaya kishi kuma da take tana da shi mai zafi to za mu roƙi Allah Allah ta'ala ya sassauta mata ku lura ba ya kau da kishin gaba ɗaya ba dan aka samu mata ba ta da kishi ba wannan ta zama sa karya kuma a ce salam ba ta kishin mijinta kawai ita ba wani matsala a ina ai ta zama yadda kasan zinkiya ke zama ba ta da kishi ba ta ba za ta gyara jikinta ba ba za ta gyara kanta ba ba za ta yi abin da hankalin mijinta zai dawo kanta ba ta karya za ta zama wannan sai ma yake ce za a yi mata addu'a ya sas Allah ya sassauta mata shi yadda ba zai cutar da ita ba saboda kuma kaga cikin wannan maganar akwai sanar da mata cewar kishi din kuma shi kuma idan ya cika yawa shi kuma yana cutar da miji da ita mata shi yasa ba idan Allah zai addu'a a sassauta ba ita ummu salama din da idan kishi mace yawa za ta iya shaƙe mijinta ko za ta iya yankar jikinsa wata ma za ta iya kashe shi wata a babin kishi ne wannan wannan kuma kaga ya kai babin kishi irin na hauka ko kuma kila a yi mai shayi da gishiri ko irin wannan shirya daga da wasu mata ke yi ko a dafa mai abinci ko kuma yana ya ji yunwa ya tau yana buɗe kwano sai ya ga abinci shinkafa tsaba ga ga sokali nan gurin ruwa a zabga da gishiri yana mai danyi kuma sai ce to alhamdulillah yana haka sai ya ji gishiri ko zai sha kaga wannan kishin ya zama na hauka ke ai ma'anar kishi ki gyara kan kin hammadin jiya kalli ki cewa kin bi kowace mace shine kishi na halal ba rigima da bakar magana da da cin mutunci da barazana da tada rigima a cikin gida ko akan layi ana hayaniya wannan sunan shawuka ko wannan ba kishi ba to ita ummu salama radiyallahu ta'ala anha tace ya rasulullahi la ara fil qur'ani ذكر النساء في الهجره ni ban zuba a cikin alkur'ani Allah qur'ani Allah ta'ala yana ambatar mata dangane da dalalan hijira tunda su ma mata sun yi hijira daga makka zuwa madina kamar yadda maza suka yi to ban ji Allah ta'ala ya ambaci wannan ba to sai Allah ya saukar da wannan aya sai ya haɗe ta tare da bada sakamakon addu'ar ta ulul albab da kuma amsa ga ita ummu salama jama'a ana gane wannan kuwa sai Allah ta'ala ta fastajaba lahum rabbuhum sai ko ubangijin su ya karba masu wata addu'a cikin takarda su tunda cewa subhanaka fa qina azaban nar innaka man tudkhilin nar faqad atayta kaga nan ma dai wannan ne daga shiga wuta har ya zuwa ƙarshe sai Allah ubangijin su ya karba masu anni la udhi'u amal amilin minkum yace mutum ni din nan ba na tozarta aikin ko ladan aikin mai aiki daga cikin min zakarin aw unsa na daga ɗa namiji ne ko koya mace ce da Allah amsar ummu salama ta yi ko ba ta yi zuwa in dai ta yi aikin ko namiji ne ko mace ko hijira ko waninta kamar yadda za a faɗi fallafi na hajar a gaba to Allah ta'ala yana nan yana tsare da shi kuma zai bada kuma jama'a ya kamata mu gane wani abu ana cewa maza sun bi mata haka ne amma ba ana nufin kowane namiji ya fi kowace mace ba ba haka ake nufi ba kuma malamai sun ce wannan ayar da za ka iske wasu maza suna cika baki da ita to akwai kwankwasa a cikin wannan wani da sun yi rigima da wata ko mata ya ce an riga da kowa muna an nisa yana ne wai maza sun yi mata an riga da kowa muna an nisa to ya kamata ya karanta ayar zuwa karshe ne sai ka ci an riga da kowa muna an nisa farko ya ce ne bima faddara Allah bihi ko بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم yawwa idan mai gida ya rike gidansa yana siyar da iyalin sa yadda ya gabata bai bar bai bar su da yunwa zai masu magani na asibiti zai masu sutura gurgurdan karfin sa zai kiyaye hakkin ta da mutuncin ta Allah ta'ala ce Allah ya bibi da maza ne akan mata da irin waɗannan abubuwa amma yau misali ka ki siyar da matar ka yadda ya kamata wasu abubuwan dole ya tana siye ta sai masu ne ma kula sai nan gun ta hada dan ta iya gamsar da kanta kuma kana da dama baka san ta hakkin da Allah ya zora maka kuma ita kanta ayar in dawo maganar da na fara faɗi farko sun ce wannan kayyumiya din da Allah ta'ala ke qawwamun 'ala nisa'i masu tsayuwa na kula da iko akan mata an ce littafali filalin tashri haka malamai suka ce Allah ya faɗi wannan ne don a gwada mazan aka dora ma aiki ba ana nufin an sharrafa mazan mazan an dardanta su bane akan matan ita wannan ayar ba ta gwada haka dora aiki ake musu ba dardanta su ake a gurin ba to aiki aka dora musu da fata an gano wannan daga addina ubi wa amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd Allah ta'ala ya ce sashen ku dama daga sashi yake duk inda kaga da namiji asali mace ce ta haife shi duk inda kaga ya mace asali namiji ne ya haife ta ko tun daga asali tun daga annabi adam aka halittar mashi matarsa daga jikinsa kaga yayi kamar da ake shine baban da kenan ko to mun ji daga nan ita kuma duk yayan annabi adam gaba ɗaya sai na suka fita ta jikin hawa din ta su kuma dukkan da su sai gaba ɗaya da ka ba'dukum min ba'd sannan kuma yana daga cikin ba'dukum min ba'd malamai sun ce isharar ce zuwa ga cewa dan adam jinsi ɗaya ba zai iya rayuwa shi kadai ba idan namiji ya ce zai zauna ba tare da yayi aure ba to zai zama abin tausayi kwarai da gaske wallahi makullin ka kadai kana iya koye shi a wani guri kai ta ne ba ka rasa inda yake ka buga nan ka yi zuba kai ta ka shirfa to amma idan kana da mata da kawai ka ce a shi a jiye mu kenan ba ruwanka da wani wahala da ka tashi da ɗauko min wannan makullin shi ke nan kuma za ka iske mutum daga shi sai matar shi musamman dajin da ake zaman lafiya a kulmin daji gida ɗaya daga shi sai matar shi saboda ganin wannan matar zai da san mai da zuciyar shi ya kwanta mai da hankali shi amma ga ce mutum shi kadai ne a daji ba kowa ba zai taba samun natsuwa a wannan gurin ba zai rika jin kamar yana da nakasu da tawaya tare da shi za ka ba'dukum min ba'din haka ita ma matan ba za ta taba samun kamala ba ko ta iya zama kamila wadda mutane za su gatta da idan daraja duk ibadar ta duk yadda take kama kanta ba sai sai idan tana da aure yasa manzo alaihi salatu wassalam yake cewa lil mar'ati sikran al qabr zawj mace tana da sutura guda biyu akwai kabari akwai miji a nan duniya idan tana rayuwarta duk barin wani yare duk iya tsara abin mace wallahi idan dai ba ta da aure idan wasu daga cikin ba'alin samari suka san ba ta da aure duk kyalkyalinta wani zai iya karfe sai mata magana cikin zumara ita ai ba ta da aure da aka kawai a kware yake ganin ta amma ko koda an samu wata yar bugu bugu haka wanda ba dai wata wani mai aji wani tsari in dai tana da miji za ka iya kowa ta yaya ce shi suwar wannan suturar mijin nan ta kewaye ta tarin da ta ta danganta kuma yau mace ko rasuwa sai tana da miji za ka iske tana da wani irin sutura na musamman a ce ga mijin jiran gwamnati amma ba ta ce misali ta rasu ba ta da miji in dai ba irin wanda mijin da ba rasuwa yi ba ne a ce haka ne kawai kila lafiya nan za ta iya wai amma ta ki har ta rasu a haka sai a gata wani kamar tsara a haka da ka ba abubuwan min ba abin yana da kuma sannan shaida kuma ta biyu ko ce yana daga cikin natija na wannan ayar ba abubuwan min ba abin cewar duk wani abin da za a yi na rigingimu tsakanin miji da mata to a rika bi a hankali da Allah yanzu idan ka zo kana cikin yin wani aiki sai ka buge hannu ka ji rauni me ya kamata ka yi ka ji rauni a yatsan ka misali ko a kafarka ko a wani sashi na jikinka ai ka nemo maganin wannan raunin ko ba kuma zuwa ya kaza ya kace a dace wannan raunin ba to ana ne duk a tsada tsaya kuma ba haka zake ba duk wasu rigingimu tsakanin miji da mata a riƙa bi a hankali gyarawa za a riƙa yi ba ba tsara ruɗa abin za a haɗa kai ga rabuwa ba tunda Allah ce ba azukum min ba'd ya haɗe su guri daya sashen ku daga tashi ku za ka ji idan matsala ta faru ai kokarin gyara ta ne dan Allah ta'ala ta fitar ku bai kamata a raba ba alhallu alwahid warwaran matsala ta ƙarshe tsakanin miji da mata in kiga an raba aure sai idan ya kai matakin ciwon kansa dan idan idan ya tsaya kamu da ciwon kansa a ga zai harbi sauran jiki ya za a za a dace shi ko to matakin saki sai in ya kai wannan matakin duk yadda za a gyara tsakanin wanda wani da wanda an yi an yi ya ki gyaro abin ba za su zauna lafiya ba ba za su mutunta junansu ba idan suka yi zira'a a haka zira'a ba za su samu tarbiyya ba to sai a tafi saboda wannan datsewa a daidai wannan lokacin idan zai tafi alkhairi da haka yana daga cikin ma'anonin ba'adukum min ba'd sashen ku daga sashi yake bai kamata ana rabawa ba sai Allah ta'ala ya ce fallazina hajaru waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina a wancan lokaci kenan domin ranar da aka yi fatahu Makka manzo alaihi salatu wassalam ya ce la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun waliya daga yau duk wata hijira daga Makka zuwa Madina an soke ta babu ita sai dai jihadi da kyakkyawan niyya malamai masu sharhi suka ce saboda ita Makka ta zama gidan musulunci ya zama gari na musulunci da haka hijira daga Makka zuwa Madina sai dai tarihi wa'anda suka yi hijira sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ukhriju min diyarihim aka fitta su daga cikin gidajensu an ji an fata gidaje ne saboda su ne mafi muhimmanci domin akwai shagunan su na kasuwanci su ma haka an hidda su daga nan akwai gonakin su duk an hidda su daga wannan akwai ƴan uwansu ma duk an hidda su daga wannan amma sai aka faɗi gidaje kawai saboda mahimmancin gida a wajen ɗan adam to Allah ta'ala mu dai ka ba mu waɗanda ba su da shi Allah ta'ala ka ba su waɗanda kuma suke da shi muke da shi Allah ya ya ƙara yalwata mana da yawa gida ga ɗan adam ba ƙaramin muhimmanci ne da shi ba in kana cikin gidan ku kai kaɗai za ka iya in girsa kake da halin ciko za ka dafa abin da kake mai cikin rufin asiri ba matsala amma ba idan ka ta ta ta ya yi labari kawai idan gidan ba za ka bane da wani da wani da su ai ka za su ke yi irin su dan maza suna yawo Allah ta'ala ya samu dashi an faɗi gidaje ne saboda muhimmancin gida da ballazina hajiru wa ukhriju min diyari aka fitta su daga gidajensu da shagunan su da gonakin su wa uzu fi sabili go aka cutar da su a cikin hanya ta yana daga cikin waɗanda aka cutar jama'a an cutar da sahabbai da yawa idan mutum ɗalibi ne ya dubi ya samu littafin nan da ake ce mashi nur ne fi fi siratu sayyid al-mursalin ko littafin nan na Muhammad Rasulullah wanda Sheikh Muhammad Muhammad Riba shi ya rubuta wannan littafin ko littafin Dr. Mustafa Murad na a wato ya sunan littafin nan mai sira da yawa siratul rasul yana da kudu sosai da duk duwan littafi ne ya sa a sira ka buɗo babu izani babu cutar wanda aka yi wa sahabban annabi za a ga cutar wanda wani abin in kana bi sai kayi hawa akwai sabba ibn al-arad makeri ne da ya musulunta kayan kiran shi aka aka maida su kayan azabtar da shi sai a zuga karfe sai yayi zawur da ba an tsira rigar sai a nana ne a cikin sa har sai ya sube bai san inda kai shi to kuma ko ya sure din ba za a cire ba sai idan ya farfado ya kara sanyawa amma kuma a gaba duk abin da aka yi bai kafir da da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Bilal ibn Rabah al-Habashi wanda ya je umra ko ya je haji ya san zafin ranar Makka za a ga an zo cikin rairayi da duwatsu a cire ne kaya sai dai a bar shi da dan gobi kamar yadda kafin dan gajeren wando karami a shimfiɗa shi subhanallah a shimfiɗa shi akan wannan guri mai zafi ne zafi wani tashin hankali a ɗauko kuma katon dutse mai nauyin tsaya sai a ɗora ne a kan shi kuma bayan an yi watar da shi ya sha yunwa ya ce sai ka kasa so muhammadu shi kuma sai dai ce ahadun ahadun ahad ma'ana Allah guda ɗaya ne Allah guda ɗaya ne Allah guda ɗaya ne a bugai a yi mai gudana a hakan ba ga dutse ya lankwasa cikin shi ana duka gara bayan shi kamar zai kone amma ina duk abin da aka yi bai bai iya musanya wannan kalmar ba sai ma kashe shi wallahi law a'lamu kalimatan hiya aghyaz aghyaz lakum min hadhihi la qultuha wallahi da na san wata kalmar da za ta yi baku za ta yi fusata ku fiye da wannan da ita na faɗi muku ba din dai kawai na ga wannan ita zai kalmar tauhidi tsantsa ahadun ahadun a cikin an bata latar wanda za ta so Muhammad ne da ce ahadun ahadun ahad haka ya rike kun bayan an gama wannan ba shi kenan bayan ya gama shan wahala sai a tsaura mai igiya a katararsa a gugunsa sai a ba yara su duk yawo shi to amma dai duk da haka yau gashi idan ka faɗi bilal sai a ce mashi ladadin manzan Allah su ko waɗannan shilalin ba abin ma ban sha'awa ranar yakin bada shi bilal shi ya kashe wancan shekalin ne mai wancan aiki yana hango shi ce umar yadda bin khalaf ba'atul kufri la na zauti innaka umar yadda shugaban kafirci ayyau ko ni ko kai da san ya fake jikin abdullahi bin mas'ud waya waya zama fursuna abdullahi bin mas'ud ce ya fake jikina ma na bashi amana yace wannan ba abin amincewa bane kauce kawai ya gattace shi kaga Allah ta'ala ya rama ko ya sa ya rama to wa uzu fi sabil har manzo alaihi salatu wassalam shi ma an mai su tawahiri ne an cutar da su cikin tafarki na wa uzu fi sabil wa qatalu wa qutil suka yaki kuma aka kashe su an ji a wata kira'ar wa kutti aka kuma karkashe su a wata kira'ar an ce ko fit taqdim wa ta'khir wa qutilu wa qatalu aka kashe su kuma su ma sun yi yaki to wanda suka yi haka la ukaffiranna anhum sayyi'atihim ni kuma lallai zan kankare masu miyagun ayyukansu wa la udkhilannahum jannatin kuma lallai zan shigar da su aljannatai tajri min tahtiha al-anhar waɗanda koramu suke gudana ta ƙarƙashin su aljannatan sawaban min indillah wannan sakamako ne daga wajen Allah akan waɗansu hakuri da suke yi wallahu indahu husnul thawab Allah ta'ala a wajen shi ne kyakkyawar makoma ta to Allah ta'ala ka ba mu kyakkyawar makoma shi ko Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu ya kware da harbi da kibiya to da ya musulunta shi mahaifiyarsa sai ta ta ɗauki wani mataki tana tunanin kamar za ta iya fiye da shi sai ta shiga cikin rana a cikin gida ta miƙe tsaye ta kitan abinci har kai da ya dawo ya gasta a cikin wannan yanayi ya ce in na lafiya ta ta aina an ce ka ba ka bi muhammadu to ba zan ƙara cin abinci ba ba kuma zan ƙara zaunawa ba kuma ba zan ƙara shiga inuwa ba a tsaye da yunwa kuma cikin rana sai ya wuce ya je neman abincin shi ya ƙale tare bayan ya bayan ya kare su abinci ba da ba sun daraja a gushi ba saboda dai Allah da manzon Allah sun fiye mashi ita ai Allah da Annabi sun fiye ma iyayenka da kowa ba inda kai mai imani sharadi ne inda kai mai imani a daga nan bayan ya kinsa sai ya zo ya same ta yace inna shawarar da nake ba ki je ki ci abincin ki kuma ki zauna kuma ki shiga inuwa yace saboda wannan addini na gane gaskiya ne ba kuma zan bar shi ba yace wallahi inna shi ma sai ya dauko ta da tun da san sama yace wallahi da za ta kira da rai guda ɗari ba guda ɗaya ba wannan ya fita a ce sura 99 misali shi ma ya fita a ce sura 98 haka haka a ce har sura guda ɗaya to na ƙarshen shi ma zai fice bambar addinin Muhammadu ba yi guda ɗaya ba su dinga fita a hankali har a cikin sura daya to shi ma din zan yarda ya fita ba tare da nazar addinin annabi sallallahu alaihi wasallam sura ta ga dai alamar dan nan nata da gaske yake sai sai to ai shi kenan bari in koma din cikin yiwa to sahabbai sun sha wahala matukar gaske Allah ya saka musu alkhairi Allah ya saka musu alkhairi Allah ya saka musu alkhairi la yaqurrannaka لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد نعم متاع قليل ثم مأواهم جهنم نعم وبئس المهاد الله أكبر Allah ta'ala ya ce la ya burran naka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad ko wa bi'sal to wa bi'sal mihad wato farko wannan aya bayan an faɗi waɗancan mutanen kirki da sakamakon su sai kuma sahabbai wani abu da ke masu waswasi sai mun ga mun imani da Allah da manzon Allah ga maza cikin talauci da wahala kafirai makiya Allah sun bijire wa Allah sun bijire wa littafinsa amma ga su cikin arziki da yalwa da jin daɗin rayuwa kamar ta yanzu ne ai haka mutum zai gani yanzu mu anan ko a ƙasar nan tsakanin kudu da arewa da Allah yan kudi ne suke zuwa neman kudi nan arewa ko yan arewa ne ke zuwa kudu neman kudi a faɗi gaskiya kada ya ce ta gungun samari kawai an cikin yi wani gungun neman kudi suke yi da sun da wahala sai dai daga nan za a ga gungun ana yi sun wani inda ba musulmin ba to ba ma Najeriya ba har irin manyan kasashen super power irin su Amerika da Ingila nan ne in ka je za ka iska wadata da zaman lafiya da security da ni'imar rayuwa irin tasu amma duka su kuma ta sanadiyar kafircin su Allah ya zare masu wannan jin dadin da wasu hanyoyin kuma ya sanya masu kuncin rayuwa da wasu hanyoyin amma dai a zahiri za a ga wadata da sauransu to sai ka su su ba su ba ka yarda da Allah ba su kafirai ne ba su yarda da alqur'ani ba to irin wannan waswasin sai yake zakke masa habai sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya domin ya gwada masa ai ba a nan abin yake ba kwata kwata ba nan abin yake ba kamar dai yanzu da Allah ke jafu a ina yake shagalin ta jama'a na cikin matsayi kai kace ganin matsayi ne shi nan gurin wani farfesu ne gyarai ne a wajen shi kuma haka Allah ta'ala ya so ya kawata masa wallahi inda ke Allah ya so ya kawata masa haka wallahi haka da zaka sha wannan abu ina ko wanda ke musu in bashi misali ga misali yanzu akwai ba ai bayan gari ne ne ko kake ganin yana zuwa yana shagalin shi kai kana tunanin kana ganin wannan kazami ne eh haka ne tunda Allah bai kawata maka ba kai akwai wanda Allah ta'ala ya kawata ma wa din ya kawata wa dan adam kuma kashin ne kuma suna ci shine kashin gudan zuma kashin zuma wanda kake sha kashi ce da dai bincike amma za ka mutum yana tantewa yana lashewa da kudin shi ba zai je siya shi gara ma ke kesan kyauta yake zuwa ya sha amma kai kudin ka ba za ka sa ka je ka so kashin kuma ka sha ka tante ka tsada kwana saboda shi kuma Allah ta'ala ya so ya kawata ma wannan to da duka labarin hannun Allah ya to shi ma Allah ta'ala ya gudawa ta bai ita duniyar da suke ta ganin kafirai na jin daɗi ba ita bace manufar wani gacci ne kawai a basuwa ai inda jin daɗin yake na hakika shine wanda aka gaya masa dinnan wallahu inda hu husnul thawab shi Allah a wajen shi ne kyawun makoma take kyawun sakamako yana wajen Allah ba duniya ce kyawun sakamako ko lada ba sai Allah ta'ala ce la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kada fa taqallubul ladina kafaru fil bilad jujjuyawar waɗanda suka kafirta a cikin garuruwa su ne ke da manyan benaye misali a yanzu ne su ne ke da manyan motoci su ke da manyan hannun jari su ke da manyan kamfanoni da sauran abubuwa na tattalin arziki a cikin garuruwa la ya gurran naka kada ya ruɗe ka ka ɗauka suna da wani matsayi wajen Allah mata'un qalilun ai wani dan jin daɗi ne kankani shi ne kawai kamar raban da suke cinyewa summa ma'awahum jahannam sannan ƙarshe makomar su wutar jahannama to ina jin daɗin yake a rangon wanda wutar jahannama tana neman tana jira sai iso za ta kare da shi ana ta mata alhuda ba wuta ne wanda take babban na kashin mutum tana kare da yawa kuma a ce mata sa'ir ruwa take tana cinye fata kuma a ce mata laza saboda tana kona fata ta maida ta baki irin to wanda ita wannan wutar ke jiransa kuma an ce mata jahannam saboda yadda take kamar tana kamo mutum in yana wajen zai kamar ta fi shi ta ƙara kwaso shi tana da sunaye sun ce wajen guda bakwai wanda aka faɗe ta a Qur'ani kowanne sunan yana gwada wata sifa ne daga cikin sunobin da to mu je gaba ɗaya Allah ta'ala ya kare mu daga gare Allah ya kare mu daga gare Allah ya kare mu Allah ya sa kar ba mu ganta kwata kwata alfarma al-Qur'ani ne girma ta haka mata'un qalil wani dan jin dadi ne kankani summa ma'awahu jahannam sannan karshe dai makomar su jahannama ce wa bi'sa al-mihad Allah ta'ala ya kai tir da wannan shirkina domin kasan ta duk duk wuta ce sama da ba wuta ne lahum min jahannam bihadun wa min fawqihim gawash suna da shimfiɗa ta jahannama a saman su ma akwai rubutun na jahannama kuma a cikin suratul ibrahim yace سرابيلهم من قدران من قدران وتغشى وجوههم النار ريغونن سو za a yi masa na wani irin mai ne ga man kwalta an gane ko kuma ga shi fuska in yanzu ana an ake wa mutum duka ai za ga ya ya yare ya fuska shi to ita wutar fuskar take ne ma ta kona da idan da komai da bakin kuma wa in yastajibu cikin suratul kahfi ko yugasu bima'in kalbubul yashuru wuzu bi tasharab wa sa'at murtafa idan suka ce a taimake mu kici yayi yawa sai a taimaka musu da wani ruwa an gane ko yugasu bima'in ko haka ne ko sai kalmuhul sai a taimake su da wani ruwa yadda ka san gurbatattan mai bai da can gani kamar da kace yanzu misali wannan dan karamin misali ne ba kamar a ce man tsuye bayan ya lalace ya yi baki kirin to za a kawo musu ruwa kamar haka da sun daga ya fi wuzu zai kware fuskar su da goma kwaran wal sai dai wani kasusuwa kawai kuma Allah ta'ala zai mai da fuska yadda take kuma Allah ta'ala cikin suratul waqi'a yake cewa ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم abincin su wata bishiya ce ta zakum wadda mutum yana ci tana tattake shi an gane ko la'akin da mishi zan ka ba ni gona min hadu kuma za su cika ciki dole sai sun ciki ba sun cika cikin su sannan kuma fa sharibuna alaihi min alhamim bayan sun gama cin wannan kuma sai su sha tafasashen ruwa shine wanda aka bari a sha kuma ka sha rubu da shurbal hi za su rika sha irin sha da raƙuma ba jin kishi suna sha kamar hauka haka gashi da bala'in zahira kuma amma Allah zai sa dole a sa su rika sha kamar hauka Allah ta'ala ya kare mu da wannan wata sura tana cewa laysa lahum ta'amun illa min dar ba su da wani abinci sai abinci na kaya kaya sai abincin su to wanda Allah ya tsara zama wancan mugun tanadi dan ka ga yana jin daɗi a duniya shine zai burge ka zai kamata ya burge ka ba to Allah ta'ala ya bamu da imanin mu ya tabbatar da mu ala siratul mustaqim a fadakarwa ta yau cikin minti biyu ne gani gaba da azumin sittatul min shawwal tunda bi ayi mun yi magana da kai ko azumin sittatul min shawwal umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda an ruwaita hadisai da yawa da suke gwada wanda ya azurci ramadan ya biyo bayan shi da azumi shida na shawwal Allah ta'ala zai ba shi lada kamar yayi shekara guda yana yin azumi wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya kamata bayan ramadan mutum sai ya daure ya yi wannan azumi ranar sallah ita ana ba ba a yin azumi ranar ranar sallah zare ka abincin ka da safe ake haka ake so kafin ka yi amma in ka tsira ranar sallah ko da yawa ka garin kan kama azumi sittatu min shawwal yayi kyau ba ku fara in ka so ka yi su a jere in ka so ka rarraba su to a daidai nan gurin yadda lissafin abin yake wani hadisin ya zo da cewa shi watan ramadan din Allah ta'ala yana ninka wa mutum shine gida goma kaga shekara tana da wata sha biyu ko in aka ninka ba shi gida goma a shekara saura wata biyu to shi kuma wannan sittatin bin shawwal azumi shida na watan shawwal idan ka yi su su bayan aka ninka ba su gida goma za su zama mai shida su goma sittin sittin wata biyu kenan kaga in suke ma shekara kenan to hadisin da ya zo da wannan cewa yi ashaharu bi asharati ashhurin watan ramadan yana linkin wata goma a za a linka shi goma sai ce wa siyamu sittati ayyamin ba'da shahri kama musana akwai abin da zan bi sai sa na kawo lafazin hadisin shi azumin kwana shida bayan watan ramadan ya kare shine cikon shi an cikon lalan shekara to daga nan ne wasu malamai malamai fa da yawa manya magabata suka ce su a ganin su ko da ba cikin watan shawwal din ba su in mutum ya azumi shida kafin ramadan ya juyo zai samu wansa saboda wannan shi hadisin wannan da na kawo ba a ce cikin shawwal ba sai bayan ramadan a wannan hadisi sai kuma sai wasu malaman suka ce masu ai gashi wasu hadisan sun ce azumi shi da cikin shawwal sai suka ce to ai su a fahimtar su manzon Allah ya faɗi wannan ne littafi ila dalit tahdidi ya faɗi wannan ne dan a tawatsa wa mutane ka yi azumin ramadan ka dan saba da azumi in cikin shawwal din zaka yi shi ba zai baka wahala ba dan a sauka kama ne yasa ya faɗi sunan shawwal ba dan yana nufin ya biya shi wato cikin shawwal din kadai za a yi to amma duk da haka da wannan magana na faɗa ne dan mutum ya ƙara samun halin ilimi amma ba ina ba shawara mutum ya ce ya wuce shawwal din ba malamai da dama yadda hadisin nan ya faɗi sunan shawwal sun fi karfafar a yi shi a shawwal din Allah ta'ala ya bamu iko ya kuma tabbatar da malam sirata mustaqim idan akwai tambaya za mu yi amsa kwara ji kadai bismillah to daga wannan sai wannan shi ke a ba shi abu da zai yi kuma insha Allah zai gobe ne rufe tafsiri ana ga yadda kowa da kowa kuma kowa ya wuce yansa na'am wanda kuma Allah ya ce maka ya dawo abinci ko soko ko ne maka duk ana bukata na'am wa alaikum assalam da kafin da ke na'am Idan mutum zai yi shirka, ba masara ba dawa ba gero kuma ba shi. Sai ya yi makaroni ko taliya. Da kuma ya za ta yi ta.
mutum ne ba shi da masara ba shi da dawa ba shi da gero sai makaroni ko taliya ai jiya mun ce wato kilo uku shi ake fitarwa ko sai ya tambayi taliyar in ta kai adadin kilo ɗin da aka faɗa sai ya fita da ita ita ma abin da ko makaroni har kawai ne Mm. tunda ka san su irin wannan abin duk a littafin su ba wai kawai kara da ba ake yin su ba da ka samu tunanin su wanda kila taliyan nan ba su wuce kilo ɗaya da rabi ba kaga da ka ɗauki guda biyu shi ne na mutum ɗaya wai da ka yi zakka mai tsada ko da taliya ke tsadan nan duk guda biyu za ta yi mutum ɗaya tana cewa nawa ne yanzu kawara biyu za ta kai dubu ɗaya da wani ɗari biyar ko to amma kuma sai ka kusan kama saboda ai ita ma matsalar je girgijin tiya ne ma ita ma inda za ta cika tiyar kusan haka din ne ma to sai ta ƙarshe na zuwa da kuma sana to Allah ya ƙara wa shehi lafiya inda yake na
mutum ne ya ba da dubi da biyar shi to amma gidan akwai raka a ciki ne wanda ya ba gidan jingina ma'ana da ya shi ne ya kira kira na ko ya kasance yana son wani tashi a cikin gidan zai kauna na shin kuɗin da ake amfana haya shin yana da damar da kila sai an yi ma wani an sai ma wani abu cikin abin nan ko kuma haya
alhamdulillah na na fahimci tambaye shi mutum yana da wani gidan haya akwai mutane a cikin sai kuma ya ba da jingina gidan ga wani mutum ko sai shi kuma akwai kuma gurin da wani mutum akwai kuma gurin da za a iya zama to sai wanda ya karɓi jingina yana so shi ma ya dan dauki hanyar wani bangare wai yana da damar yace tun da shi ya karɓi jinginan gidan dole ne an rage mai akan yadda ake ba da haka ne ko ba shi da iko sai dai ko abin da nake so in yi faɗakarwa a kai zalunci ne ka anshi jinginan mutum gona ko gida ko mashin ko mota ka ci gaba da amfani da su kuma shi ma kuskure ne mai kayan da ya bada jingina kuma a rika ba shi kudin hayar abin kai tsaye ba haka ake yi ba dai ka je ka rubuci malamai ba haka ake yi misali ka ba ni jingina gona na ba ka misali miliyan ɗaya kuma duk shekara kudin aranta dubu ɗari to ba fa dubu ɗari na rika ba ka ba ko da sai dai idan na noma ko dai ɗayan biyu ne ni ma ina jin tsoron kar kuɗi su haye mun in jin ba kuɗin nan amma za a ba wani shi zai ajiye kuɗin gari amma suna hannun wani na noma ba za a ba shi ba an aka ba shi har yanzu gonar tana hannun shi kenan bari kila kaga idan ya tashi yana da hali sai ya kawo dubu ɗari tara ya ce to alhaji ta kada wancan dubu ɗarin na biya wa kuɗin shi kenan ka tashi in ko bai biya ba in ka ƙara nomawa kila sai a ce baɗi ma ta ƙara tsada dubu ɗari da hamsin ne kaga yanzu ne gona ta ajiye ɗari biyu na in bai samu damar biya ba har ka noma kuɗinka ga kuɗi kan sai ka anshe kuɗinka hannun wannan sai ya ɗauki gonar shi amma kuskure ne mutum ya ba da jigina kuma yana cin amfanin gonar shi kai tsaye shi ma wannan kuskure ne kuma ana yin haka a ƙasa hausa amma kuskure ne ai hakan shi zai sa ya tafce ya ki kawo kuɗin tunda duk shekara ana ba shi kuɗin haya da fata an gane wannan kuma masu cuta su kuma su bari ya kudin hayar dubu ɗari da sai ya rika ba da dubu hamsin ba wai saboda an yi aiki an yi na bai gida ne to dubu hamsin za ka biya shi a lahira ba ta biya ne maka ka'idar nan ta yadda ake ba da jingina yadda ake ba da kudin aranta na ka'ida ko da ba kai ka jingina ba haka za ka rinka bada sai dai kuma in so samu ne a rinka ba da ba wani yana ajiya ba shi ba za a rinka ba Allah ya samu dace to kuma Allah ya ce gobe kamar yadda na faɗa in ma akwai wani wanda akwai wata takarda ma ta gayyata ko wanda ke da wannan ba matsala ba wannan gayyata ba ta isa muna fatan Allah ta'ala ya sanya mu yi lafiya kuma muna so a bada haɗin kai a yogayya kowa ya yogayya ko iya gurgurar iya yadda zai iya yi Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin